tunda babu tambaya a hannu za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah sannan wannan suran tun daga ayan da za mu tashi a yau zuwa ayoyi da suke da yawa a gaba kisoshi ne na annabawa wanda kusan mun karanta su a baya to za mu ja karatun insha Allah a gurguje tikila mu gama suran yau da gobe don mu shiga suratul rahman Allah mana muwafaka me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغروب فانتصر ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazujir ya ce kazzabar qablahum kafin mutanen makka kafin ƙurayshawa ai kazzabar qaumu nuhin mutanen annabi nuhu su ma sun ta manzanni shine ma'anan kazzabar qablahum ai qablahum kafin su ƙurashawan makka da suka karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da duk kafiran makka ƙabilu daban-daban na larabawa da suka ƙi gaskata saƙon da annabi ke ɗauke da shi Allah sai yake kwantar wa manzan Allah hankali sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba kai aka fara karyatawa ba kazzabar qablahum qaumun nuhin tun kafin su an yi zamanin annabi nuhu mutanen shi sun karyata manzanni fakazzabu abdana sun kareta bawanmu wanda bawan shine annabi nuh wa qalu suka ce majnunun annabi nuhu mahaukaci ne wasdujir kuma suka tsorata shi suka firgita shi suka ainihin razana shi ya samu hantara kala-kala har ta kai inda suke cewa la'illam tantahiya nuhu latakunanna minal marjumin ya kai annabi nuhu idan baka bar wannan wa'azin da kake ba idan baka bar ce mana allolin da muke bautawa ba allolin gaskiya ba ne ba za mu kashe ka ta hanyar jefewa shine la takunan na minal marjumin za mu jefe ka kamar da suka faɗa shine ma'anan wa qalu majnunun sun ce mishi mahaukaci wasdujir kuma sun hantare shi sun tsorata shi sun firgita shi to da wannan abin ya faru mai yayi fada'a rabbahu sai ya kira ubangiji shi ya ce anni maghlubun lallai ni kan an rinjaye ni an fi ƙarfi na fantasir ya Allah ka kawo min agaji wannan sunna ce ta annabawa a duk lokacin da al'amura suka musu zafi ke su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala don neman agaji don shi kaɗai ne wanda za a nemi agajin shi kuma ya agaza ba tare da ya goranta maka ba haka kai ma ya kamata ka zamo haka ke ma ya kamata ki zamo duk lokacin da al'amura suka cakuɗe to a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da sahabbai a madina bayan yakin tabuk abubuwa suka faru Allah ce wa Allah salasatin lazina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم cewa wazannu sun samu yaƙini cewar Allah malja min Allah illa ilai babu wajen da za a je a ɓuya in ba wurin Allah ba babu wata mafaka in ba a fadar Allah ba subhanahu wa ta'ala to Allah ce fada a rabbahu annabi nuhu sai ya kira ubangiji shi anni maghlubun ya ce lalle an rinjaye ni fanta sirka taimake ni to a nan malamai suka ce da allah ce kazzabar qablahum qaumu nuhin sai sake ce fa kazzabu abdana cewa kazzabat qablahum qaumu nuhin mutanen nuhu sun karyata sai aka sake kuma aka ce fa kazzabu abdana sun karyata bawon mu sai aka maimaita karyatawan har sau biyu malamai suka ce saboda a nuna cewa sun yi ta ta annabi nuhu ne akai akai yau su ce kai makaryaci gobe ma makaryaci kullum haka suke ina fata an gane to wannan zai sa manzan Allah sai samu kwanciyar hankali da duk lokacin da masifa ta yi yawa ya zama kowa na ciki sai ka ji ta ɗanyi sauki amma an ce kai kaɗai ne sai ka fi shiga damuwa haka ne ko ba haka ba shi yasa wani lokaci idan mutum bai da lafiya in ba rashin lafiya mai tsanani ba ne ba idan an kai shi asibiti ya ga waɗansu marasa lafiyan sai ya ji nashi da sauki haka ne ko amma lokacin da yake gida shi kaɗai yana ga kowa na da lafiya sai ji duk ya damu amma da ka ga wasu marasa lafiyan ka sai ka ce alhamdulillah to shi yasa Allah ke yawan maimaita wa manzon Allah labarin annabawa an kashe annabi ne an karyata annabi ne an ce masa mahaukaci an ce masa kaza an saboda hankalin shi ya kwanta sallallahu alaihi wasallam to anan da Allah ya gaya mana annabi Nuhu ya koma ga Allah fa da rabbahu ya kira ubangiji shi ya roki ubangijin shi ya ce annima galubun ya Allah an rinjaye ni mutane na sun yi nasara sun fi karfi na fantasir ya Allah ka kawo min agaji sai Allah ya ce min ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر daga cikin addu'o'in da annabi Nuhu ya yi kamar da Allah ba da labari cikin suratul shu'ara yake yake cewa rabbi inna qaumi kadzabun ya ubangije mutane na fa sun kareta ni yanzu yana gaya wa Allah akan Allah bai sani bane ba Allah ya sani amma addu'a yake dole ya faɗi halin da yake ciki ya Allah inna qaumi kadzabun lalle fa mutane na sun ce ni makareci ne sai ce faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'i minal mu'minin ya Allah ka kawo wani buɗi tsakanina da su ka raba gardama tsakanina da su a gane ni da su wake kan gaskiya sannan ce wa najjini ka tsiratar da ni wa mamma'iya da duk wanda ke tare da ni daga cikin mummunai ya Allah ka tsiratar da mu daga sharrin kafirai gashi har ma suna kokari za su kashe ni to anan sai ci annima galubun fantasir ya Allah an rinjaye ni ka kawo min taimako to a can sai ce wa mamma'iya da duk wanda ke tare da ni min almu'minin daga cikin masu imani ina fata an gane ya roƙa wa kanshi ya kuma roƙa wa duk waɗanda suka yi imani da shi yana gama addu'a fa fatahna abawa bas sama'i Allah ce sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in da wani irin ruwa munhamir mai tsananin sauka ruwan da ke zuba da yawa shine ma munhamir wato irin ruwan nan kamar da bakin ƙwarya shi ake cewa ma'un munhamir to a nan game da mu karanta a baya cewar bayan ya shiga wannan halin ya yi addu'a ba yana gama addu'a ne aka fara ruwan ba sai da allah ya umarce shi ya ƙera ainihin jirgin ruwa ya kuma ƙera jirgin ruwa allah ya ba da lokaci da abin zai faru ka ebe duk mai imani ku shiga wannan jirgin ruwan ku je ku ɓuya kuma wani abun mamaki annabi nuhu kamar yadda malaman tarihi ma ake faɗa shine farkon kafinta a tarihi a duniya da saboda shi aka fara ganin ya sassaka katako ya ɗauko kusa ya buga ya haɗa wannan ya haɗa wannan asali ba asali ba yayi ne kuma da wahayin Allah subhanahu wataala shi ba shi da malami a wajen kafintancin shi ne malamin kanshi an fahimci wannan abin da kyau Allah ce fa fatahana abawa bas samai bayan annabi nuhu da duk masu imani sun shiga cikin jirgin ruwa hatta ma da dabbobi har dabbobi ya iba ya saka cikin jirgin ruwan shi sa su malamai suka ce duk dabbobin da suke duniya a yanzu sun shiga cikin wannan jirgin ruwan waɗanda ba su shiga ba babu labarin su an batar da su a tarihi saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma dabbobin da suka shiga ba za su taɓa kowa ba ga kura ga akuya ana hira ga zaki ga damusa ga dan adam ko ba abin da zai faru sai Allah ne ke bada umarni ina fata an gane sai dabbobin a wurin Allah suke karban umarni fa fatahana abawa bas sama sai muka bude kofofin sama bima'in da wani irin ruwa munhamir wanda yake zuba kaman da bakin ƙwarya Allah ce wa fajjarna al-arda uyunan ay wa fajjarna uyunan ardi sai muka ainihin muka bubbugar da idanun ruwa daga ƙasa kuma sama ruwa na zuba ta ƙasa kuma ruwa yana fitowa shine fajjarna kamar ƙasan kuma an fasa ta shine fajjara shi yasa a tafjir idan balarabe ce maka a tafjir shine bomb blast a samu bom mai tashi sai su ce an samu tafjir ina fata an gane to a nan fajjara shine kamar ka fasa abu don wani abu ya tashi ko wani abu ya fito to sai ce wa fajjarnan arda uyunan al'uyun jam'i ne na al'ainu al'ainu da larabci yana daukan ido yana daukan kuma idon ruwa ina fata an gane kaga larabci kenan to sai Allah ya ce muka bude ko muka ainihin bubbugar da idanun ruwa daga cikin ƙasa ruwa ya dinga fitowa ke sa ruwan tufa ne ya zama bala'in shi babu wurin buya in ka shiga ɗaki kuma ruwa na fita ta ƙasa to ya za ka yi ka fito waje ruwa ta sama ta ƙasa duk inda kake sai ka halaka babu wurin buya Allah ce faltaƙal ma'u sai ruwan suka haɗe da na sama da wanda ke fita ta ƙasa shi ne malamai suka ce Allah ce faltaƙal ma'u sai ruwan suka haɗu iltaƙa shi ne haɗuwa na gaba da gaba domin idan ka taho misali ko da kana driving ko kuma kana tafiya ko da da kafa ne kai kana bin nan wurin wancan na bin nan a magana za ka ce ai mun haɗu da wani haka ne ko ba ka ba mun haɗu da shi mun yi kiliya ya wuce na wuce amma an ce iltaka kuma da larabci sai haɗuwa wanda aka yi karo haɗuwa na gaba da gaba kenan ba haɗuwa na haka an zo an saba juna an wuce ba to sai Allah ce faltaqal ma'u malamai suka ce dalilin kawo iltaka ya nuna maka ruwan nan fa sun haɗe da na sama da na ƙasan ba abin da ya shiga tsakaninsu na ƙasa na fitowa na sama kuma yana zubowa suka haɗe ala amrin a bisa wani umarni na ubangiji kad kudir wanda an riga an kaddara shi haƙiƙa an kaddara shi babu makawa sai ya faru to yanzu duniya ta rikice da ruwa ga ruwa na zuba ta sama ta ƙasa na kuma tsawon kwanaki me Allah ya ce وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah ce wa hamallahu sai muka ɗauki annabi Nuhu ala zati alwahin ai ala safinatin zati alwahin zati alwahin din nan sifatun ne liman sufin mahazo sifa ce ta wani abun da aka shafe za ka kaddara wa hamallahu muka ɗauke shi ala safinatin akan jirgin ruwa zati alwahin ma'abociyar katakai wa dusur da kuma ƙusoshi kalman dusur jam'i ne na disar disar shine kusa dusur kuma kusoshi singula shine disar kaman kitab ina fata an gane dusur kusoshi kaman kutub kaman ka ce littafi shine kitab littattafai kuma sune kutub to haka nan disar da dusur ai muka ɗauke shi akan wani irin jirgin ruwa sai sace ala safinatin wanda ake kaddara ta zati alwahin mabociyan katakai domin kalmar al'alwah jam'i ne na allahu allahu kuma shine allo domin bahaushe da balarabe ce allahu sai ce allo ina fata an gane ta ka ce ba wanda ya kai bahaushe satan yaren mutane komai sai ya dan gyara shi sai mai da shi nashi to a nan da allah ce mun ɗauke shi akan jirgin ruwa wacce aka kera ta da katakai da kuma ƙusoshi sai allah ce ta jaribi a yunina duk wani jirgin ruwa za ka samu akwai driver misali akwai matuki ina fata an gane shi ne ake ce musu captain ko duk ko da jiragen ruwa masu na zamani manya-manya na akwai captain dole yadda ka san pilot na jirgin sama su suke kula da tafiyan shi ta hanyar danne-danne na'urori da kwamfutoci da ke nuna musu hanya da hatsarin da ke gaba da hatsarin ina fata an gane to ƙananan jiragen ruwa kuma suna tafiya ne ta hanyar ainihin wani abin da ake amfani da shi to amma shi wannan jirgin ruwan ba shi da driver jirgin annabi nuhu ba shi da driver shi yasa Allah ce abin da jirgin kawai ke aiki da shi shine bismillah Allah ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim cikin suratu hudu wa qala aka ce annabi nuhu ka ce irkabu fiha kowa ya hau jirgin ruwan nan kowa da kowa bayan an gama sikirinin an tantance kowa sai shiga to in aka gama shiga aka kulle ka ce bismillah kawai za ta fara tafiya wajen tafiya da kwana da tsayawa komai bismillah ne kawai ta sheka a guje bismillah ta ɗanyi kwana an zo wajen wani dutse bismillah ta ɗan tsaya kuma a ɗanyi kalle-kalle bismillah in ba Allah ba zai shirya wannan abu shi yasa Allah ce bismillah majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim Allah ce tajiri ita wannan jirgin ruwan tana gudana bi a'ayunina a ƙarƙashin kulawanmu Allah ne ke kula da ita duk wani jirgin ruwa a duniya da ke tafiya masu ɗaukan kayan nan akwai masu kula da shi bayan kwamfutocin da ke cikin jirgin da na'urori akwai kuma communicating tsakanin su direbobin jirgin da inda suka baro da inda za su je idan jirgi ya taso daga misali port na brazil ya ɗauko kemikal na suga zai kawo lagos wa dangote to in ya baro brazil ana communicating da direbobin sannan kuma a lagos ma ana communicating sannan su ba kuma suna dubawa hanyar da suke tafiya ta wannan jirgin ba ta da wannan abu allah ce ta jiri tana gudu ne kawai bi a ayuni na karkashin kulawanmu sai allah ce jaza'an wannan sakamako ne buɗe sama da muka yi ruwa ke zubowa da buɗe ƙasa da muka yi ruwa na fitowa jaza'an sakamako ne liman kana kufir ga wanda aka kafurce masa shine annabi nuhu mun saka mishi saboda addu'an da yayi da haƙurin da yayi shekaru 950 fa yana wazi shekaru 950 ina fata an gane wannan shekarun wa'azi ne kawai fa ba shekarun aihuwan shi ba daga lokacin da Allah mai da shi annabi manzo ya fara wa'azi Allah ya ce walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihi alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun Allah ce mu aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi ya zauna shekara dubu ba hamsin kawai yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qalil a cikin shekaru 950 waɗanda suka musulunta duka malaman tarihi waɗanda suka faɗi nomba mai yawa suka ce mutum tamanin da wani abu ko mutum ɗari ba su musulunta ba kaga duk shekara mutum ɗaya baya a ba ma duk shekara goma mutum ɗaya baya musulunta kenan a kowane shekara goma ne a samu mutum ɗaya musulunta wani irin haƙuri don Allah kai ta wa'azi ana makaryaci yana ta wa'azi ana za mu kashe ka amma haka sai da shekaru ɗaya goma ɗari har ɗari tara da hamsin duk in ka duba littattafan tafsiri waɗanda suka ce an musulunta da yawa shine suka ce mutum tamanin da wani abu ke sa Allah kawai da ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan to a nan Allah sai ce ta jaribi a yunina jirgin tana gudana ƙarƙashin kulawanmu jaza'an wannan sakamako ne liman kana kufir ga wanda aka kafirce masa shine annabi nuhu sai Allah ya ce me ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر bayan wannan abin ya faru Allah ce fa'an jainahu a ashabar safina muka tseratar da annabi nuhu da duk waɗanda suke cikin jirgin ruwa wa ja'alnaha ayatan lil alamin shine ana yace wa laqad taraknaha ayatan wa laqad haqiqa taraknaha mun bar wannan jirgin ruwan ayatan nan ta zamo aya wa laqad taraknaha haqiqa mun bar wannan jirgin ruwan ayatan dan ta zamo aya ga yan baya ina fata an gane shi yasa Allah ce waja'alnaha ayatan lil alamina muka sanya jirgin ruwan ta zamo aya ta zamo abun daukan wa'azi ga waɗanda za su zo bayan annabi nuhu ya bar duniya to malamai suka ce har yau jirgin ruwan nan fatana nan har yau shekara dubbai Allah kaɗai ya san daga zamanin annabi Nuhu zuwa yau shekara nawa ne domin tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam duka duka shekarun ba su da yawa bai wuce shekara dubu da 'yan kaɗan ba ba su da yawa aiko to annabi adam kaga ainihin babu saɓani cewa shine farkon ɗan adam to tsakanin shi da annabi nuhu duka duka shekara dubu ɗaya ne to tun daga kan annabi nuhu zuwa yau shekara dubu nawa akai allah ne kawai sani daga nan zaka gane yawan shekaru tsakanin shi da annabi adam shekara dubu kawai zaka cire to tun daga wannan lokacin har yau jirgin tana nan an tabbatar tana nan kuma har ana zuwa ma a gani to abin mamakin shi ne ya aka yi jirgin ba ta lalace ba ya kamata a ce abin da ya shekara dubu ya kamata ya rididdige amma allah ne tsare wannan abu gara ba zai ci katakon ba ba abin da zai same shi ko wani sari ko wani abu yana nan yanda yake a wani yanki a ƙasan iraki ina fata an gane masu bincike sun je sun yi bincike sun sun ce lalle wannan shine jirgin da bible ya bada labari shine jirgin da qur'ani ya bada labari to shine walaqad taraknaha ayatan mun bar wannan jirgin dan ta zamo aya wa'azi ga masu hankali sai Allah ce fa hal min muddakir shin ko akwai mai daukan wa'azi Allah yana tambaya shin akwai mai daukan wa'azi Allah ya sa muna cikin masu dauka Allah ya ce fakaifa kana azabi wa nuzur fakaifa imamaki kana azabi saboda fakaifan nan littahawili ne wata aji fakaifa ta yaya imamakin kaifa azabi kaifa kana azabi yaya azaba na ya kasance wa nuzur da kuma gargadi na ga su waɗannan mutane annabi nuhu fakaifa kana azabi lahum wa inzari lahum laqad kana ala kaifiyatin ha'ila la yuhitu biha alwasfu duk yanda zaka kwatanta abun ba zai kwatantu ba shi sa Allah ce kai mamakin wani irin azaba ne wannan azaba na ruwa ta sama ta ƙasa idan ka sauwar abun ka imajinin din shi kai imajinin ya wannan abun ya faru shine fa kaifa kana azabi ka kwatanta abun cikin kwakwalwanka a ce yau Allah ya saukar da ruwa a duniya kuma matsalan ba wai a ce ruwa a Gombe ne zaka gudu Bauchi ko Kano ko Maiduguri ba duk duniya ruwan ke zuba ba inda za ka je ka ɓuya an fahimci na abin da kyau duk duniya ruwan yake zuba kaga ba za a taɓa ruwa duk duniya ba kai ko duk najeriya zai wahala a yi ruwa a ce tun daga maiduguri har lagos ruwa bai tsaya ba sai dai a yi shi a rana ɗaya da ya ɗan tsaya anan sai ga ya ci gaba anan can yana da ƙarfi nan ya ɗan ragu za ka yi waya ko ina ka ji an yi ruwa amma ba lokacin da aka fara a nan lokacin aka fara a sokoto ba an gane ko sannan lokacin da ya tsaya a gombe ba lokacin ya tsaya a lagos ba a iya yin shi duka a rana ɗaya amma a lokuta daban-daban to shine allah ya ce wannan ruwan kan shi lokaci ɗaya share duniya kaf shine fa kai fa kana azabi yaya azaba ta ta kasance ga waɗannan kafuran masu ta annabi nuhu wa nuzur da kuma gargaɗi na ya shi ma ya kasance allah sai ce walaƙad yassarnal qur'ana lidhikr haƙiƙa mun yassare alqur'ani mun sauƙaƙa shi lizzikiri don karantawa fahal min muddakir shin akwai mai ɗaukan wa'azi a nan da Allah ya ce wa laƙar yassar na alƙur'ana haƙiƙa mun sauƙaƙe mun yassar alƙur'ani lizzikiri don ambato don karatu don zikiri don komai da komai don ɗaukan wa'azi duk yana cikin azzikiru azzikiru zai ɗauki karatu zai ɗauki tadabburi tunanin alƙur'ani zai ɗauki ɗaukan wa'azi duk abin da ƙur'ani ya kawo ba abin da ke da wahala kisa karatun ƙur'ani kan shi in kana suka koya ba shi da wahala allah ya yassar abin kisa ma shi kaɗai da littafin da ake masa hadda na keke da keke a haddace komai ko wasali ba za ka canza ba ko haddan hadisi akan canja kalmomi ina fata an gane ko a canja wani lafazi daga wannan ruwayar zuwa wancan ruwayar sannan kuma za ka samu wurin karantawan ba za a karanta shi da ake karanta ƙur'ani ba amma kaga mutum ya haddace ƙur'ani tun daga bakara hannasi tun daga fatiya hannasi ba wannan bane zai baka mamaki ma ya haddace waɗansu abubuwa da ke ciki ya ce maka ƙala su ka zana ƙur'ani illal ladzina amanu su kaza ne a qur'ani ba na kawo muku su baran nan ya ladzina amanu nake su su kaza ne misali al-imanu su ran da muka yi magana kan imani duk na kawo muku wannan abu to akwai musamman in ka samu malaman mu na karatun allo su karshe ne wurin wannan abu sun fi kowa iya ba ma wanda ya sai zo kusa da su za ka ga mutum yana karanta ƙur'ani yadda ka san fatiha ƙur'anin gaba ɗaya na idon shi ko tuntuɓe ka yi ko bacci yake ya farka sai ya gane wannan baiwa ce da allah ya ba su shi sa tsantsar haddan ƙur'ani yana gun masu karatun allo ina fata an gane shi sa suke rubuta ƙur'anin ma kaga mutum ya rubuta tun daga fatiha har nasi da ka wani lokaci yana rubutun ma yana hira yana hira da abokan shi na rubuta ƙur'ani ina fata an gane to wannan yana cikin yassarnal qur'ana zikiri kenan shi yasa ire-iren waɗannan Allah ya yi amfani da su ne don ba wa ƙur'anin kariya ba a isa a canja ƙur'ani ba kana canja shi za su rubuta wani shi yasa lokacin da aka yi wani taro a janiba wajen shekaru da yawa da suka wuce a baya za a ainihin canja musulunci aka ce a canja alƙur'ani a bugo copies na ƙur'ani waɗanda yake fake a jirkita abubuwa a yada a duniya har fa an yadda sai wani profesa ya ce wannan abin da kuke shirme ne bature ingila ne ya ce ai ƙur'ani ba da ka bugo kofi ko da biliyan ne a duniya da ka kai garin musulmai za a ce wannan ƙur'anin ba mai kyau ba ne saboda yana cikin kansu a sai a dai sake wani tunani ina fata an gane kaga bible kan ba an canja shi ba kofin bible a duniya Allah ne kaɗai ya san yawan shi to saboda haka Allah ce yassarna alqur'ana mun yassare alqur'ani lizikiri dan ambato fa hal min muddakir kuma idan muna maganar karatun Allah nan fa sai dauka ko anan ne kawai ake karatun allo kaje kasashen laraba ma suna yi kaje na su murtaniya su morocco su wane ne har su saudi arabia duk in ka sami tsofin malaman nan duk sun yi karatun Allah su bin ba su usaibin su wane ne kamar inda mu yanzu kusan abun yayi baya saboda an samu sauki a dau Qur'ani ka je gaban malami kana kan kujera shi yana tsaye ina fata an gane to haka su ma aka samu wannan canjin kusan abu is global abin nan amma duk duniya karatun Allah ana yin shi kisa har a yau su Morocco rubutun Allah suke da su Mauritania haka in ka je Sudan har gobe duk hafizin shi yasa Allah jikan malam Jafar ya ce ya gode wa Allah da ya fito ta layin karatun allo saboda me haddan ba ta wasa bace ba duk wanda ya hadda ta wannan hanyar to kar ma ka zo kusa da shi kar ka yadda ku yi musaffa kunya za ka ji Allah ƙara musu albarka da mu gaba ɗaya to anan Allah sai yake cewar walaƙar yassarna alqur'ana mun yassara alqur'ani lizikir dan ambato fa hal min muddakir shin akwai mai ɗaukan wa'azi sai Allah ya ce mi.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر الناس كأنهم أعجاز نخل
Ubangiji ce kazzabar adun hakanan adawa mutane annabi hudu sun karyata annabin da aka aiko musu fa kaifa kana azabi imamakin su ma irin azaban da Allah ya aiko musu wa nuzur imamakin kuma gargadi na a gare su imamakin azaba na game da adawa imamakin gargaɗi na game da adawa Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan lalle mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala mun aiko musu da iska wata irin iska Allah ya aiko saran wannan iskan malamai sun mata fasara har guda uku amma imamul akbar sai tantawi a cikin tafsirul wasit ya ce duka ukun suna zama akan fasara iska ce sarsaran na farko mai ƙarfi wajen gudu irin iska mai ƙarfin tsiyar nan wanda za ka taka da bishiyoyi tana kwashe rumfunan kasuwa irin wannan iskan ta kwaye rufin gidaje shine sarsaran na biyu kuma tana da ƙara za ga akwai iska mai ƙugi in kana cikin ɗaki ka je wani irin ƙara iskan take da shi sannan na uku kuma tana da bala'in sanyi idan mutum na waje tafi ta kan shi sai ya daskare kawai tsabar sanyi ta ninka dip freezer kamar sau 500 kamar irin sanyin antarctica ko anan duniya akwai irin wannan wurin za ka samu a ce maka celsius ya kai minus 500 ya za a rayu a wannan wurin mutuwa ne ana ajiye ka da 'yan mintuna sai ka mutu za ka daskare ko anan a duniya akwai inda in aka yi wani sanyi ana gwamnatin kasan takan fito ta ce ta declaring state of emergency kowa kada fita za ana bi ka ga jami'an tsaro da motoci suna neman dabbobi suna ɗauke su ina fata an gane akwai birnin new york an taɓa zama aka yi wani fasin bil a majalisa cewa an gano akwai kuliyoyi sama da dubu uku da basu da wurin zama ya kamata gwamnati ta wani abu akai komanda kuliya ba ya za a ce kuliya ba ta dorin kwana wannan gwamnati ta ji kunya kuliya ba ka gana bi da mota akwai wanda na san shi ya sanni a wani gari a hartford a cikin jihar connecticut a amurka dan najeriya ne dan kano ne kuma yana da wani mage namiji kenan ya aka yi magen na ina je sai ji ciwo sai yana tafiya yana ɗingishi tsawon kwanaki magen nan haka yake yana ɗingishi to da yake su ana duk kowane layi gwamnati na kula da shi me ke faruwa a layin a shi an kula magen nan kwana kaza yana ɗingishi ba a kai shi asibiti ba wallahi kawai ya tafi aiki ya dawo sai ya samu a kofar gidan shi an manna masa takarda police police sun zo da likitoci sun ɗauke magen nan don haka in kana so ka nemi su a wannan namban waya ka kasa kula da mage a mun haɗu a sallah zahar ya ce malam an samu matsala fa na ce me faru ya ce an zan ɗauke brownie sunan shi kenan dama ya ce an ɗauke brownie ya ce ya aka yi ce ai shi yanzu damuwan shi ma kara ya zo ya shiga matsala saboda bai kula da wannan kulyan ba ƙarshe aka kai wannan magen asibiti aka yi jinya ya samu lafiya aka mishi waya to mage ya samu lafiya amma gwamnati ta je kotu ta nemi izini a bata daman ɗaukan magen ta kula da ita alkali ya yi rulin cewa ka gaza wajen kula da wannan magen shi kenan an kwace mage na ya yi sa'a ba tara ina fata an gane wani lokaci suka ɗan kalli mutum bako ne ila ƙasansu ban san mutuncin ɗan adam ba balle ma dabba suna da wannan lissafin wani lokaci amma in a ce ɗan ƙasa ne nasu wallahi sun ci taron shi to a takaice da ka dubi yadda ake kula da dabbobi ba wa ɗan adam ba to shi ne suka ce saboda tsananin sanyi sai ga ana bi ana ɗauke duk inda aka wata dabba da bata da wurin kwana a kai ta shalta inda za ana kula da su ga hita ga masu ba su abinci ga likitocinsu amin ya rabi wa Allah jikan Najeriya Allah jikan mu za ka ji abin wallahi kamar tatsuniya kuma wallahi reality ne abu ne da wanda mun gan shi ne da ido ba wai an baka labari ba ina fata an gane to saboda haka wannan iskan irin wannan ne mai tsananin sanyi an taɓa samun a chicago ai kuna jin sunan chicago garin su obama akwai lokacin da aka yi wani sanyi ya kai minus 50 minus 50 deep freezer bai wace minus ko ya kai 0 ko ya kai 1 duk inda ya kai 0 ma zai iya yi kankara ina fata an gane shi ne karfin deep freezer to a ce ya kai minus 0 ya tsallaka 1 2 3 har zuwa 50 hankalinka ba zai dauki sanyin ba duk abin da ka bari a waje zai daskare idan muka dawo sallar isha in akwai ruwa a menene a cikin gora ka bar shi a mota ka fito sallar su ba ya zama kamar dutse wallahi yadda ka san dutse haka ruwan zai koma to ubangiji ya aiko musu irin wannan iskan mai sanyi ga ta da ƙarfi ga ƙara kuma ga sanyi shine sarsara Allah ce fa ma'adun fa uhliku birihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية iskan nan ga sanyi ga ƙarfi sai da ta yi kwana sab'ata ayyamin wuni bakwai sab'ata layalin ko wa thamaniyata ayyamin dare bakwai da wuni takwas ba tsayawa ba kakkabtawa ko na minti daya sai da zama duk garin an daskare kowa ya mutu ko kana cikin ɗaki sai ka mutu saboda sanyin ya kai yadda ba za ka iya rayuwa ba idan kun mutum na waje za ta daskarar da shi ne ta sama da shi wani daga cikin malamai yake cewa idan ta ɗaga mutum ta yi sama da shi idan ta sako shi ya faɗo kan shi kawai sai ya ɓalle bala'in da Allah ya turo musu kenan shine ma'anar inna arsalna alaihim rihan mu aiko musu da wata irin iska sarsaran wacce ta kunshi sanyi da ƙara da kuma ƙarfi fi yawmi nahsin a rana na shi'umci rana na sharri rana na bala'i mustamir wanda take continuously kawai sai da ta yi kwana takwas ba ta tsaya ba shine mustamir ta ci gaba ba kakkaftawa kenan sai Allah ce tanzi'un nasa tana ainihin tuge mutane idan kana tsaye yadda ka san a tuge bishiya haka za ta ɗauke ka kun san wani abu da ke ban mamaki game da ɗan adam idan ana iska inda iskan ba ta bala'i ba ne ba ta iya ɗaukar mutum wannan bincike ya tabbatar da shi za ka ga iskan da za ta kada bishiya ta ɗebe rufin gida ta ɗebe rufunan kasuwa amma mutum ba ta taɓa ɗaukar shi ba to iskan ba na bala'i ba ne in kaga iska ta ɗaga mutum to iskan bala'i kenan azaba ce wannan amma duk ƙarfin iska na damuna in allah ya turo ta ɗan adam ba ta iya ɗaga shi kalli dai bishiya na ƙasa ta tugo ta kada bishiya ga bishiyoyi suna faɗuwa kaga mutum ya tsaya cak ina fata an gane ba za ta ɗauki mutum ba akwai wani yake gaya min cewar lokacin da ya ji wannan labarin hankalin shi bai dauka ba sai da wata rana suna jeji iska ya taso ya ce a idon shi iska ke tuge bishiya tana gaba da shi ya ce amma haka yake tsaye cak iskan nan ba ta daga shi ba kuma dan siriri da shi lange-lange ya ce wallah sai yadda lalle iska ba ta daukar nan adam ina fata an gane na ce to Allah ya taimake ka da da kake shakku game da labarin yanzu Allah ya ainihin nuna maka reality tanzi'un nas tana fisge mutane ta mai da su ka annahum a ajazu nakhlin kai ka ce wato kututturen dibino ne wanda aka tuge shi munka'ir wanda aka tugo shi daga asalin jijiyoyin shi aka fito da shi waje shine ka annahum a ajazu nakhlin kai ka ce su kututturen dibino ne munka'ir wanda aka tugo shi daga ƙasa haka ta mai da mutane malamai suka ce me yasa aka kwatanta su da ainihin dabino kututture aka ce saboda dabino ya riga saman shi babu komai wannan ganyen babu shi to idan ta ɗauki mutum ta dawo da shi tana cire masa kai ya zama an siffanta shi da dabinon da ba shi da wanda ya mutu ina fata an gane to shine ma'ana mun kair wanda aka tugo shi daga ƙasa sai Allah ya ce mi فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Allah ce fa kaifa kana azabi yaya azaba na ya kasance wa nuzur yaya gargadi na ya kasance Allah ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri haqiqa mun yassara alqur'ani mun sauƙaƙa shi da ambato fa hal min muddakir shin ko akwai mai daukan wa'azi duk ire-iren waɗannan ababen da Allah ke faɗa laifin da suka yi fa sun ce annabi nuhu makareci ne wannan ya ce annabi hudu makareci ne wannan ya ce annabi wane malamai suka ce duk laifin da wasu kafirai suka yi aka halaka su a da a yanzu an ninka irin wannan laifin a wannan zamanin in ka san bala'in da ake akwai kisa annabi lut mun karanta ce a tarihin duniya ba a taba waɗanda suka halatta liwaɗi ba ko kafiran da suke a lokacin annabi lut sun yadda sabo suke yi amma dai ba za su daina ba to yanzu kuma legalizing din shi ake a duniya kasashe suna mai da shi doka ta amince a yi har ma karka yadda ma ko kallon banza ka bi shi sai a kama ka to shi yasa duk wani sabo da aka yi a da aka hallakar da mutane a yau ana irin shi ko ma an ninka irin shi sai Allah ya ce ne
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Allah ce kazzabat samudu hakika samudawa mutanen annabi salihu sun karyata bin nuzur da ainihin manzanni waɗanda mu karanta a baya mutanen annabi hudu adawa malaman bincike sun ce har yanzu wuraren da suka rayu yana nan cikin ƙasan jordan ina fata an gane to haka su kuma samudawa waɗannan da za mu karanta a yanzu inda suka rayu yana nan a cikin ƙasan saudi arabia akan hanyar tabuka daga madina shi yasa da annabi za su je yakin tabuka sun bi ta wurin sun wuce da sahabbai ya ce wa sahabbai duk wanda ya bi ta wannan garin samudawa na farko kar ku yadda ku sha ruwa akwai rijiya na wannan garin tun lokacin har lokacin annabi ruwan rijiyan yana nan ya ce kar a sha ruwan wannan rijiyan na biyu kuma ya ce kar ku tsaya kalle kalle da kun zo ku yi tafiya da sauri ku fita a garin annabi ce duk inda allah ya fushi da mutane ya halaka su to kar ka je wurin kallo sannan in ka zo gun ko hanya ce ta biyo da kai kar ka yi sanda kai sauri ka wuce saboda wuri ne da Allah ya fushi da shi an gane ko to wannan yana daga cikin mu'jiza na Allah ya yi abu ya bar shi dan yan baya su gani Allah ce faƙalu su mutanen suka ce samuda mutanen annabi salihu a basharar minna wahidan yanzu mutum ɗaya a cikinmu na tabi'uhu shi za mu bi a zaɓe shi shi kaɗai mu a ƙyale mu inna idan lafi dalalin lalle in muka haka kan mun zama muna cikin ɓata wa su'ur da kuma hauka wai su a tunaninsu don me za a turo annabi salihu shi kaɗai a duk cikin al'umma ya ba za a aiko da yawa ba wancan gidan a aiko musu nasu wannan gidan a aiko musu nasu kuma ya zama ɗan gidan in aka aiko annabi ɗan gida ya ƙareta shi za a yi ko ba haka ba iyaye kuma sai kai mana shiru bayan da ka iya ko baka ba to shi yasa yace su a daga cikin lissafin su na hauka faqalu suka ce abasharan minna wahidan yanzu ka wani mutum kwaya ɗaya minna daga cikin mu nattabi'uhu shi zamu bi inna idan lalle in muka aikata haka lafi dalalin muna cikin bata wa su'ur da kuma hauka sai Allah ya ce ni
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a ulkiyar zikiru alaihim in bainina suka ce wa yanzu shi za a aikowa da zikiri a tsakaninmu shi za a saukarwa da wahayi a tsakaninmu mu a kyale mu bal suka ce ba haka bane ba huwa kazzabun kawai shi hamshakin makareci ne ashir kuma mai girman kai dama yana da son girma shi yasa zai ce shi annabi ne abin da suka dinga gaya mishi kenan kazzab wanda yake mai yawan ƙarya ya fi alkazib alkazib makareci alkazzab mai yawan ƙarya sai suka siffanta shi da yawan ƙarya suka ce kuma ashir wa shi mutum ne mai girman kai wanda yake son girma shi yasa yake da'awa ma shi annabi ne Allah sai ce saya alamu na gadan da sannu gobe za su san cewa manil kazzabul ashir wane ne makaryaci kuma wane ne mai girman kai a kwana a tashi za su gane cewa wane ne makaryaci shine ko su wane ne mai girman kai annabi salihu ne ko su in aka ce gadan in aka ce gobe ba ana nufi lalle gobe juma'a ko jibi asabar ba shi yasa in bahaushe ya ce misali a kalman gobe in ya ce gobe kiyama ai ba na nufin gobe za ta shi kiyama ba haka ne ko ba haka ba to ya ɗauko abin ne daga larabci allah sai ce gadan gobe yana nufin wata rana dai mai zuwa a kusa ko a nesa shi yasa wani yake cewa da allah ya ce ya lazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kaga gadin din ana nufin goben kiyama ko goben shiga kabari sai Allah ya ce mi إنا مرسل الناقة فتنة مذلة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل امرئ محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونور ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna mursilun naqati haƙiƙa mu mun aiko musu da taguwa fitnatan lahum dan ta zamo jarrabawa a gare su domin a ƙarshe suka ce da annabi salihu in dai da gaske kai annabi ne ka zo mana da wata aya ma wani mu'jiza na ban mamaki da za mu gani ya ce ku daina fa- roƙon allah ya kawo muku aya yawanci ayan allah fa masifa ne suka matsa sai an kawo allah sai ya aiko da taguwa taguwan ta bayyana ta zamo ana ce mata naqatu salih taguwan annabi salihu jarrabawan da Allah ya musu na farko a babban garin da suke rayuwa rijiyan garin guda ɗaya ne ana ake ibar ruwa ko kuma ka ce kogin garin guda ɗaya ne wanda kowa ne yake ibar ruwa to sai Allah ya ce za a raba ruwan wannan garin tsakaninsu da taguwa yau alhamis duk wanda ke son ruwa ya je ya iba gobe juma'a kar kowa ya je wajen wannan ruwan taguwa ita kaɗai za ta sha wannan ruwa jibi asabar yan gari su je gata lahadi kar kowa je sai taguwa shi na lace inna mursilun naqati hakika mu aiko da taguwa fitnatan lahum dan ta zama fitina a gare su fartaqibhum Allah ce kaɗan dai saurara musu ka sa musu ido ka gani abin da zai faru wastabir kuma kai haƙuri dangane da duk abin da za ka gani na cutarwa daga gare su allah sai ce wa nabi'uhum muka ba su labari su mutanen muka sanar da su cewa annal ma'a qismatun bainahum lalle ruwan wannan garin fa an raba shi tsakanin su tsakanin su da taguwa kullu shirbin muhtadar kowane mai shan ruwa kowane mai ibar ruwa akwai rana ta musamman da aka ware mishi shine ma'anar kullu shirbin muhtadar aka ɗauki lokaci mai tsayi kuma haka ake yau su je su ibi ruwa gobe ba za su je ba gata su je haka ake ta tafiya suka ce kaya su fa sun gaji da wannan abu kawai an takura su wata taguwa ana daidaita ta da mutane to an ce Allah ne aiko ta ku dai ku bari ku ga me zai faru mana ku yi biyayya taguwar bala'i ce to kamar da Allah ya wa Yahudawa ne dangane da iban kifi Allah ce ran asabar ya hana su kamun kifi duk inda wani kogi yake da ake su ake kamun kifi duk wani fishin ran satu da Allah ya hana amma tun daga lahadi har zuwa juma'a kowa je kamun kifi kwana shida a sati rana ɗaya kaɗai kar ku yi Allah sai jarrabe su A daga ran lahadi zuwa ranar juma'a a je a ta kamun kifin da kyar ake samu amma ranar asabar kaga kifi suna ta yawo ko ina har fitowa suke suna ma gwaliyo kaga jarrabawa ce wannan kullum haka suka ce kai su fa abin nan ba zai yiwu ba ya za a ce ran asabar ashe kifin ma sun gane an hana mu kama su kenan a ƙarshe dai suka saba wa Allah suka su cika wannan alkawarin da Allah ce su ɗaukar mishi na daina kamun kifi ranar asabar da ƙur'ani ya ce an hana kama kifi ran asabar wani ya ɗauka dokan tana na har yau ina fata an gane a tarihi ƙur'ani yake bayarwa amma a wannan zamanin ko ran sallah ne ya halarta ka kama kifi ba ran asabar ba to haka Allah jarrabe su da wannan taguwan Allah ce fanado sahibahu da suka kasa haƙuri madadin abin da ya kamata su yi ma mai ɗan dama dama ran da taguwan za ta je su ma su je su iba suka ce kawai kashe ta ma za a yi kaga sun ƙetare iyaka wanda su ce makon za ta je mu ma za mu je ta sha mu sha misali suka ce kawai a kashe ta kowa ya huta aka yi mitin aka yi matsaya fanadar sahibahum sai suka kira wani daga cikinsu shi wannan sahibahum din Allah ya kira shi da matsiyaci a cikin washamsi Allah ke cewa idan ba ta ashqaha ashqaha mafi tabewa a cikinsu suka aika shi da suka kira shi fata'ata ya ɗauki ainihin mashi ko duk wani abun suka fa'aqar je soke wannan taguwan ya kashe ta shi ne Allah ce idan ba ta shiqaha suka samu wanda yake mafi taɓewan cikinsu suka aike shi ya kashe ta annabi salihu da ya ji labari shine faƙala lahum rasulullahi annabin ya ce da su na lahi wannan taguwar ba ta Allah ce ba tawo bace ba kar ku yadda ku taɓa ta wala ta masuha bi su'in fa ya'khudhukum azabu yawmin azim kar ku yadda ku cutar da ita azaba na wani rana mai girma zai same ku Allah ce fa aqaruha kawai suka soke ta shine fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya dirkake su ya hallaka su shine Allah ce fa aqar ya soke ta a washamsa aka ce fa aqaruha sai suka soke ta nan kuma aka ce fa aqar sai ya soke ta me bambancin abu nan an ba da labarin faƙar shi wannan ashkaha din shi je soke ta ce kuma faƙaruha da dukkansu suka yi shawara kowa ya amince to yanda ya kashe ta laifin ya shafi kowa shi yasa sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda ya ce da mutane za su taru mutanen garin Sana'a na ƙasan Yaman su kashe mumini guda ɗaya ya ce gaba ɗaya garin sai na kashe su saboda darajar rai guda ɗaya kawai yanzu aka samu mutum goma sun yi mitin a je a kashe wani eh duk mun yadda a kashe shi sai aka ɗauko haya kilas aka tura su mutum ɗaya ne ma ya harbe shi to da 'yan rakiyan da waɗanda suka yi mitin suka ɗauki hayan nasu duk hukuncin kisa ne a kansu gaba ɗaya a musulunci sai an kashe su kuma wannan da aka rasa yasa har abada ba za a zauna lafiya ba inda a ce duk wanda ya kashe wani za a kamo shi a kashe da an daina wannan iskanci amma a je kotu a yi ta ƙarya lauyoyi a yi ta turanci alaji ya ta turancin da baka ma san me ke cewa ba da section kaza da wace ce ta ce kaza kesa har abada ba za in aka bar gaskiya kai kuma wani abu da nake yin gaya mutane fa wannan constitution din Najeriya din da mutane suka zauna suka rubuta da shi kanshi za a bi shi yanda yake ma da an zauna lafiya to shi kanshi ma ba a bin shi mu a Najeriya ba abin Qur'ani ba abin constitution son zuciya kawai ake bi dan constitution ya ce kar a yi cin hanci kar alkalai su yi zalunci kar 'yan sanda su yi zalunci kar gwamnati su yi sata duk constitution bai yarda da shi ba aka ce kai shi ma manta da shi mu yi abin da muke so Allah ce fa kaifa kana azabi imamakin azaba na dangane da su wa nuzur imamakin gargadi na kuma dangane da su na'am sai Allah ya ce ne inna arsalna alaihim sayhatan فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna arsadna alaihim rihan, haƙiƙa saihatan, haƙiƙa mun aiko musu da saihatan wani irin tsawa. wahidatan kwaya ɗaya tak da suka yi duk wannan abin da suka suka kashe wannan taguwan da Allah ya tashi ɗaukan mataki a kansu aka sa mala'ika jibril tsawa kawai ya musu ya daka musu tsawa ka sa akwai da tsawon da in aka maka idan wanda ya maka na jin tsoron shi sai ka ji hanjin cikinka ya kaɗa haka ne ko ba haka ba shi yasa akwai yaro da wani yaro akan ka mihi tsawa gwanda ka zana shi gaba ɗaya sai ya rikici kuma sai ya ɗau lokaci bai dawo hayyacin shi ba amma in ka zana shi lokaci ɗaya na abin ya wuce ke sa ba cika son daka wa mutum tsawa ba saboda psychological yana affecting mutum ina fata an gane sai abin da ya zamo la mahala ba makawa to Allah da suka kashe wannan taguwan ya ce inna arsalna alaihim sayhatan muka aiko musu da tsawa wahidatan guda ɗaya tak ana daka tsawa kawai fakanu suka kasance ka hashim kaman ciyawan da ta bushe kuma dabbobi suka tattaka ta ya za ta zamo ta rigiddige kawai shine hashim almuhtazir ciyawan da take wurin mai kula da dabbobi a cikin garken dabbobi idan aka zuba ciyawa irin a ce musamman kamar shanu in suka gamace suka tattaka ya za ga abin ya koma saboda su suna da nauyi ba kamar ƙananan awaki ba to Allah sai kwatanta su da hashimil mutadir ciyawan da aka tattake a garkan dabbobi wanda mai kiwo ya kawo ya zuba musu bayan sun ci sun koshi sai ga sun tattaka ta to Allah ya ce da wannan tsawon aka buga ta duk wanda ke garin haka ya zamo ya yi daga-daga kawai ka hashimil mutazir Allah kiyaye Allah ce wala qad yassanna alqur'ana da zikir haqiqa mun saukar da alqur'ani mun kuma yassara alqur'ani da zikir dan ambato dan karatu fa hal min muddakir shin akwai mai daukan wa'azi wannan labaru da Allah ke bamu na waɗannan kafurai shin mu ma muna daukan wa'azi mu ji tsoron Allah mu girmama shi mu yi abin da yake so mu bar abin da baya so idan muka kalli annabawa duk halin da suka shiga mai suke addu'a da sun yi addu'a kuma Allah sai kawo musu dauki haka kai ma haka ke ma duk abin da ya faru duk abin da ya rikice komai tsanani wani ne sa ki a gaba shi ya sa ki a gaba ita ta sa ki a gaba ko su suka sa ki a gaba kawai ki rike Allah in kina addu'a sai ga abin ya zamo tarihi duk abin da muke ciki mu koma ga Allah insha Allah wata rana zai zamo labari Allah ta'ala ka amsa mana ibadunmu ya ubangiji ka mana rahama duniya da lahira ya Allah ka mana albarka duniya da lahira ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah ka ainihin taimake mu ka ainihin tabbatar mana da mafi alkhairi duniya da lahira nan memorin ya cika malam Musa san memory full ya ubangiji ka ainihin amsa mana ibadunmu da addu'o'inmu ya la duk wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji duk wanda yake da wata damuwa kowace iri ce Allah ka sani Allah ka yaye mishi ya ubangiji dukkan mu anan muna da damuwa manya da ƙanana Allah ka yaye mana damuwa ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana kuncin rayuwa ya ubangiji ka faranta mana duniya da lahira ya Allah dukkan mu anan muna da bukatu na alkhairi ya Allah ka biya mana ya ubangiji muna da bukatu na alkhairi a wurinka ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da dukkanin sunayenka da siffofinka mafiya kamala da kyau ya ubangiji muna tawassuli da wannan azumi da ke bakin mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka faranta mana duniya da lahira ya Allah ka mana tsari da kuncin rayuwa ya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa ya ubangiji ka samu kyakkyawan ƙarshe ka samu gama da wannan duniya lafiya muna addu'a malam sadiq a famasi gashi nan kamar da muka faɗa jiya ne ko bai ji daɗi ba muka addu'a allah ya ƙara mishi lafiya allah sa kuma ya zama kafara mu ma duka allah ya ƙara mana lafiya allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم